غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين.
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه، muna cikin tafarar kawar asawab karatu na hamsin da ah, shida wanda muke cikin matsala ta hadisin ah, wato ah, matsala ta hadisin annakisina da kasifina da marikina wanda shine matsala ta ashirin to ah, a wancan sati karatunmu na baya mun tsaya wajen bibiyar hadisan da shi dan tamuri ya kawo ya ce hadisai ne tabbatattu amma da ƙaryar da yi wa albani wai albani ma ya inganta to mun bi shi dai mun tabbatar da ƙarya yi wa albani yawa to kuma mun tabbatar da cewa wannan yaƙi da sayyidina aliyu ya yi wato a jamal ne ko a siffin ne gaba ɗayansa ijtihadi na sayyidina aliyu ba wai annabi ne ya umarce shi ba irin yadda shi'a suke faɗa irin yadda shi ma ɗan tabori yake faɗa to so haka a mun kawo wani hadisi wanda muslim ya rawaito shi a cikin a karatunmu na wancan 2779 wanda muka kawo hadisin da busiri kawo a cikin itihabul khiratul mahara wanda shine muka ce hadisin yana da tsayi ba zai karanta a gurin ba amma yanzu za mu karanta shi da izinin Allah to ya rawaito hadisan wani hadisi au aba min haza wanda yafi wannan hadisin wato isti'abi gamewa wa fi a cikin sa qala ishaq ibn rahawayhi ibn ishaq ibn rahawayhi yace an ba abdus bin sulaimana qala da na salim muradi abul alai samitu hasana yace naji sayyidina hasan dan sayyidina aliyu yaqulu yana cewa lamma qadima aliyun al-basra yayin da sayyidina aliyu ya zo basra fi amr talhata wa ashabi al'amarin sayyidina talha da wato mabiyansa kama abdullahi bin kawwa bin abbadin to sai abdullahi dan kawwa dan abbadin sai tashi fa qala sai ke cewa ya amiral mu'minina ya sarkin mu'minai akhbirna an masirika hadha da Allah mu ji wannan abin da kyau za mu gane a cikin sa karara ga inda yake magana cewa wannan ijtihadi ne na sayyidina ali ba ba umarnin manzon Allah bane ba sai ce akhbirna ka ba mu labari an masiraka haza abu sa wannan tafiyar taka a wasiyatun ausaka biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shin annabi ne ya maka wasiya cewa ka yaki su dalha da zubair da sayyidina muawiya am ahadun ahidahu indaka ko ku a wata wasiya ce wa manzo Allah ya maka wasiya da ita am ra'ayun ra'aytahu ko ku a wani ijtihadin kanka ne da ka gani hina tafarraqat al-ummatu yayin da al'umma suka bar rarrabe wa khatalafat kalimatuha kalmar al'umma ta fara samun sabani qala bari ku amsa sayyidina ali sai sayyidina ali ce ma akunu awwala kazibin alayhi bazan zamanto farkon wanda ya sarifa ga manzon Allah ba sai ce wallahi na rande da Allah ma mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mota fuja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yayi rasuwa bane yayi rasuwa fuja bari a ce bai yi bayanin yadda al'amura za su kasance ba wala qutila qatlan ba yi wa manzon Allah shahada ba ولقد مات في مرضه من ظل يا يا قوراني اذكرش lafiyarsa kullu zalika yatihi almu'azzin duk a wannan yanayi mai kiran sallah yakan zo manzon Allah fa yu'azzinu bi salati yayi masa izinin cewa lokacin sallah yayi fa yaqulu sai manzon Allah ya ce muru ababakarin falyusalli bin nas ku umarci sayyidina abubakar ya sallar da mutane sayyidina ali ya ce laqad tarakani wa huwa yara makani annabi na gani na fa ya kyale ne bai ce muru aliyan falyusalli bin nas ba walau ahida ilayya shay'an la qumtu bihi yake wallahi da annabi mun ala wasiya da wani abu da na tsaya da wani abu hatta arabat imra'atun min nisa'ihi kai sai da aka samu wata mata daga cikin mace kun manzon Allah tayi fito tayi bujireriya da wannan magana mana bujireriya ta mula dafa faqala take cewa inna ababakarin rajulun raqiqun ya rasulullahi sayyidina abubakar fa mutum ne wanda yake mai taushin rai mana idza qama maqamaka lam yasma'in nasa idan ya tsaya a bugiranka yau ba kai sai shi to kukansa ma ba zai bari mutane jama'a su ji ba falau amarta umara ina ma da zaka bar sayyidina umar an yi salli bin nasi sallar da mutane faƙala da sai ta da ita inna kunna sawahibu yusuf ku fa abokan annabi yusuf ne ma'ana ku ne yan uwan annabi yusuf wannan hadisin yana nan za- dogon bayani ne za mu zo shi a cikin wadda insha Allah za mu yi bayanin me ake nufi da inna kunna sawahibu yusuf falamma qubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da Allah ya karɓi manzon Allah sallama nazara almuslimuna fi amrihim sai musulmai suka yi duba suka yi tsokaci cikin lamarin su fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad walla ababakar amra dinahu sai ga manzon Allah ya jibinta wa sayyidina abubakar lamarin addinin su fa walluhu amra dunyahu su ma suka jibinta wa sayyidina abubakar lamarin duniyar su fa baya irin yadda aka yi wa manzon Allah kenan kaga su manzon Allah sahabban manzon Allah sun mika wa lamarin duniya da na lahira sau da da aka wa sayyidina abubakar a lamarin lahira sai suka ɗauki lamarin duniya ma suka miƙa wa sayyidina abubakar fa baya a wani musulmuna sai musulmai suka yi wa sayyidina abubakar mubaya'a wa baya'atu ma'ahu ni ma ne wa sayyidina abubakar mubaya'a tare da musulmai wannan ban da nan jama'a sai ce fa kuntu agazu iza agazani na ga ce ina yaki idan ya umarce ni tafi yaki don wannan ganin sa matsayin manzon Allah ne eh ya kujerar manzon Allah yake zaune idan annabi idan ya ce min yi kaza to sai in tafi wa akhudhu idha adani in ya bani sai in karba don halifan manzon Allah ne wa kuntu saudan baina yadayhi kai na zamanto bulala ce a tsaka- a gaban sayyidina Abubakar fi iqamatu wudu a cikin tsaye da haddoji in ya tsaye da haddoji zan yi bulala sai ce falau kanat mahabatan da a ce wannan wato sojuna ne inda huduru mautihi a lokacin da sayyidina Abubakar ya zo rasuwa laja'ala hafi wa ladihi da sai ce ɗansa Abdurrahman shi ne zama halifa fa ashara li umara sai ya umarni a ba sayyidina umar walam ya'lu be ba be be be be be be be ja baya ba fa baya ahun nasu mutane suke masa baya wa baya atuhu ma'ahu shikenan ni ma ne wa sayyidina umar baya tare da mutane fa kuntu aghzu idza ajazani idan za a tafi yaki ya umarce ni ni ma sai in tafi wa akhudhu idza dan idan wato ya bani sai in karba wa kuntu saudan bayna dai fi kamar hududi na zama to bulala a gaba gare shi a zan tsaya da haddodi ma'ana kamar da sai na Abubakar kenan walau kana mahabatan inda wannan halifancin sojuna ne inda huzur motsi a lokacin rasulsa la ja'ala hali wa la jida sai ba Abdullahi dan Umar an gane ko wa kariya an yantakhiba minna ma'ashar quraishin rajulan sai ki ya zaba cikin mu mutanen Qurayshawa wani mutum fa yi wallahi amr al-umma ya zamanto ya jibinta masa lamarin al'umma ma ta kunu fi isatun min ba'd wanda zai zamanto akwai cutarwa daga baya illa lahiqat umara fa ce in dai an samu wani abu na cutarwa to sai wannan cutarwa ta ta da na Umar a cikin kabarin sa fa katara minna fittan sai ya zabi mutum shida daga cikin mu in ji sayyidina Ali ala fihim ni ina cikin su likibarin ummati rajulan minna wato zabi a cikin manyan al'umma samu mutum daga cikin mu ya zama shine halifa falan majta ma'ana yayin da muka hadu a wa wa wa batta abdurrahman bin auf sai na abuka abdurrahman auf ya zama yayi yanke yake ba shi a ciki fa wa habala na nasibahu minha to rabansa na wannan halifanci sai ya zama to ya da hannunmu ala annu iyahu mawasiqana cewa mu bashi alƙawranmu ala an ya katara min al-khamsati rajulan fa yuwallihi amr al-umma shi da kansa kun gane abin da sunan Umar Abdullah Abdurrahman Afin yayi shi ya fita ba yana cikin mutan shida ba to ni na fita amma sharadin da za ku yi min zan fita ba ne amma ku yadda ni zan zaba muku mutum daya cikin ku shikenan fa dai nan wasiƙa na sai muka muka yadda muka ba shi na alƙawari fa akhadha bi yadi Usman fa waya'u sai kama hannun sayyidina Usman sai masa mubaya'a ولقد عرض في نفسي عليه في ذلك a lokacin sai na aliyu sai na zafi a cikin raina wannan abin da yayi falan ma nazartu fi amri amma da nayi tsokaci cikin lamarina fa iza ahadi qad sabaqa bai'ati sai na ji ai alƙawarin da nayi wa sai Abdurrahman nan Awshir ai ya riga ya riga ya bai'a nan magana ta gari fa baya'atu wa sallamtu nayi masa baya da mika wuya fa kuntu agazu iza agazani in yace ga yaki da ni za a ji irin yadda sayyidina Abubakar da Umar ne musu wa akhudhu idza adani idan ya bani sai karba an gane ko yawa wa kuntu saudan baina dai fi qabr dawud na zama ni ne bulaliya a gaban sayyidina usman a wajen sayyida haduri falamma qubida usman yayin da aka bi sayyidina usman nazartu fi amri sai na duba cikin lamarina fa idhal muwassaqat allati kana fi unqili abi bakr wa umar kadin halal sai daga ai wancan alƙawari tsakanin sayyidina abubakar da umar ya riga ya warware domin Allah ya karbe su baki da su wa idal ahadu li usmana qad wafaitu bihi sana alƙawarin sai na usman na cika shi na yi masa biyayya yadda ake wa jagora ali biyayya wa ana rajulun min almuslimina ni kuma mutum ne ɗaya daga cikin musulmai laysa li ahadin indi da'awa wala tilba ba wanda yake da'awa a kaina ba mai neman wani a wajena fa wasaba fiha man laysa misli sai naga wanda bai kai ni ba ya zabura wai shi ma halifa za a za a masa wane ne shi sai ce mai ruwa yace ya ani muawiya an gane ko la qarabatuhu qarabati kusancinsa da manzon Allah bai kai kusanci na da manzon Allah ba wala ilmuhu ka ilmi ilminsa bai kai ilmi na ba wala sabiqatuhu ka sabiqati wato rigayarsa zuwa ga addinin musulunci bai kai rigaye na zuwa ga addini ba wa kuntu ahaqqu biha minhu ni na fi cancanta da halifanci fiye da shi kala sai wa'annan masu tambayar sayyidina Ali suka ce sadaqata kai gaskiya fa akhbirna an mulki hazainir rajulaini to ba mu labarin mulkin waɗannan mutanen guda biyu ya'ani yani suna nufin Talha wa Zubair tunda yanzu ana magana sayyidina Muawiya ne ko to ya magana kuma Talha da Zubair tunda ai su aka fara yaka kafin sayyidina Muawiya sahibaka fil hijra ai su abokan ka ne a lokacin da aka hijira wa sahibaka fi bai'atir ridwan abokan ka ne lokacin da aka bai'atir ridwan wa sahibaka fil mashwara a shawaran nan ma da aka yi abokan ka ne qala sai sayyidina Ali ya ce baya ani fil madina kuma mu baya a cikin madina wa khalafani bil basra sannan sun saba mu a cikin basra an gane ko yawa walau anna rajulan da a ce mutum mai man baya a babakarin a ce yayi wa sayyidina abubakar mubaya'a an gane khala'ahu sai ya ce ya tuko wannan mubaya'a to la qatal nahu da mun yake wannan mutum walau anna rajulan da a ce wani mutum mai man baya umaru umara da wanda ya mubaya ga sayyidina Umar khala'u ya ce ya warware wannan mubaya'a la qatalnahu shi ma da mun yake shi to ana jigo wannan hadisi ya kare sun makalar busiri sai shi hatin busiri sai shi wa qala ishaqu ishaqu ya ce wa an ba muhammad bin ubayd al-labisi an salim al-muradi an al-hasan mislu sawa'an hadha isbi isnadin sahih وروى أبو داود والنسائي أرفع منه من حديث الحسن عن قيس بن عباد. تو a isnadin hadisin da ingantacce ne ba wata magana qultu awradtu hadha alhadith bi rummatihi an kawo wannan hadisi ne gaba ɗayan sa lifa wa'idi saboda fa'idodin sa wal ya'lam aljami'u dan jama'a duk sani anna aljamal cewa yakin jamal wa sittin mahabu ijtihadin min ali ibn abi talib tsar ijtihadi ne daga sayyidina ali ibn abi talib an gane ku wannan shine abin da ma dan tsoho da Allah ya masa rahama ke ga mana yace ijtihadi ne duk suka yi to amma duk malamai sun haɗu akan cewa sayyidina ali ya yi istihadi ya dace ina da lada biyu sayyidina muawiya ya yi istihadi bai dace ba ina da lada daya an gane ko shikenan magana ta wuce dama hadisi ya tabbata ko man istihada fa akhada falahu ajrun wahidun wa man istihada hada fa fa asaba falahu ajrani saboda haka a hadisi ne wanda yake tabbatacce to wal ya'lamul jami'u to shikenan wa'az ma ahlus sunna sannan dukkan malaman sunna sun hadu nan fa nace ahlus sunna jama'a din garewa ba fa izala ba kullun na maimaitawa mun an ce ahlus sunna malamai wanda suka taho akan tafarki madadaci ba su karkace ba tun daga zamanin sahabbai har zuwa halin mujarra an gane ko kuma alhamdulillah su ma yanzu sun fara ganewa sun yarda cewa ba su kadai ahlus sunna ba sun yarda har yan izala har yan dariqa ma su ma ahlus sunna ne ko eh babban misali ma ga naga Abdullahi gadan kai a cikin satin nan saboda wannan abin da ya faru na kisan ƴan uwan mutujjanawa da aka yi a Jos to yayi magana ma shi duk da shi ma kaga yana cikin masu zafi ko da su Abdullahi gadan kai da su Turayem dan nan ai suna cikin masu zafi to amma dai da kansa shi wannan yake bada cewar kashe ƴan uwan mu da aka yi ko ba haka ba to kaga abubuwa suna kyau kenan to muna godiya ga Allah kan haka kuma muna fatan Allah ya ƙara haɗa kan al'ummar musulmai don su gane yadda al'amura suke don ya zama an tafi daidai kullum na gaya wa 'yan uwa ka tara wa annabi jama'a ya fi ka ce wani daban ba na annabi bane ba wani daban ba na manzon Allah bane ko ma wani ma an kore shi ma daga da'irar musuluncin baki da kaga kaga ta gidanku ina kai na wannan aiki saboda ka je wa manzon Allah cewar ka je tare da al'umma yafi ka tara manzon Allah jama'a shine aula ayan gane ko to muna fatan haka alfarma manzo Allah sallama kuma muna istiglalin wannan lokaci da wannan dama muna kira ga jagorori da shugabanni cewa fa abin da ake wa musulunci yayi yawa kuma ba zai yi azara ido kamar da shehunan mu suka bada Allah saka wa shehu da rubuci da alkhairi a halifa ma sarkin Kano sabikan a wato sarki sunusi a murabus jikan murabus ko a shi ma ya yi jawabi mai gamsarwa kwarai da gaske kan wannan abu da ya samu yan uwa musulmai mutane sun gama zikirin Allah sun tafi ba ruwansu da ku kun san ba ruwan ku su amma ku kama mutanen da ba su da komai sai tarbi a hannunsu ku kama su kawai ku je ku to wannan me kuka kiran wannan gwanin da kuka kuma nuna kuce ko kuma zaje ne wannan ba kun nuna komai ba kun nuna kawai ku dabbobi ne ku ba ma ba ma insani a cikin tabaki da saboda muna kira da babban murya jagorori in fa mutum ya tsaya yayi shiru aka bar irin wannan al'amarin na farko dai ku kun sani kun san ba kuma da rabo a lahira baki daya ya kamata ku san wannan sai dina umar Allah ya kare daga shi da aka yi masa magana akan gyaran wata hanya sai ce wallahi law asarat dabbatu la sa'alani Allahu an hayyul qiyama da da dabba za ta tuntube a wannan hanyar to da sai Allah ya tambaye ran kiyama me yasa ban gyara mata hanya ba yau jinin mutane ne yake zuba annabi yana bada labarin cewa wato jinin zawalud dunya annabi ya ce a wani hadisin duniya tafi gaba daya ya fa a ce ko da kamar ƙaho na jinin musulmi ya zuba manzo Allah kalli Ka'aba ce wallahi mu ran mu'mini ya fi Ka'aba baki ɗayanta duk ba tafi ake ba a tafi Ka'aba a biya kuɗaɗe daga kasashen duniya baki ɗaya to ran mu'mini ɗaya ta kai wannan Ka'aba baki ɗayanta amma a kama bayan Allah haka kawai ba su je ba su gani ba to amma Allahumma alayka bihim fa innahum la yujizunaka amma a ce sai bayin Allah da basu ji ba su gani ba wanda a ƙasa ma ana ce musu no trouble no trouble saboda kullum daga tarbi sai zikirin Allah kawai ko mota ce ka zo ka sa hoton shi Ibrahim ka zo zaka tafiya zuwa wani gari in dai yan sanda sojoji sun ganka sha zai wuce ba matsala an san ba ɗan rikici bane kai amma haka kawai a kawo bayan Allah sun taso daga zikiri sun kwana suna zikiri kuma ya musu wannan shahada muna yi ne saboda bakin cikin abin da ya faru amma mu mun san tunda Allah ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub kuma mun sani cewa mutanen nan haka kawai aka kama su ba laifin tsaye ba na zaune to wannan shahada ce muna kyautata san wannan shahada ce a gare su kuma muna roƙon Allah Allah ya tabbata musu shahada su albarkatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mm to so haka malaman suna suna da baki daya kan cewa sayyidina Ali shine wanda ya daidai a cikin wannan waƙiyoyi guda biyu da Jamal da Sufyan amma waninsa irin su Talha irin su Zubair irin su Aisha irin su Sayyidina Muawiya dukkan su sun yi abin da sunansa tarko aula an bayyana ko mu a wajen mu zamu ce mu idan mu muka yi sunansa kuskure su ko a gurin su tarko aula amma ba kan mu manta ba da tirkin karatun mu a cikin rakwala sa cewa duk kuskuren su an yafi yan aljanna ne su ba yadda zaka yi ina fatan gani yawwa wa mu fa asbaha li aliyin ajrani wa lahum ajrun wahid sai zaman to sai na aliyan da lada guda biyu su kuma wayannan suna da lada dai dai sun mafi hadisi aiba sana cikin wannan hadisi ila yau anna aliyan cewa sayyidina ali muttabi'un li abi bakar wa umar me biyayya ne ga sayyidina abubakar da sayyidina umaru da sayyidina usman au allah karha ba ma'ana ba wai tilas aka masa ba yana biyayya ne cikin biyayya ga yadda yasu wala yunabbiuka bisul khabir ai ba mai baka labari irin wanda ya sani to sai na ne da kansa yake bada labari ba wanda yake bada labari kansa yana alma an gane sun mafi aiban sana a cikin wannan hadisi ha ila yau annan sahabi yayin aljalilaini wayannan manyan sahabbai guda biyu talha wa zubair lam yankusa bai atahuma basu warware alƙawarin su ba an gane ko yawa wa inna ma khalafa aliyan kada dai sun saba wa sayyidina ali ne washattana bainal mukhalafa wal munakasa akwai bambanci tsakanin mukhalafa sabawa da munakasa warwarewa da na da kai shugaba ne yanzu kuma na warware shugabancin ba ruwa da kai wannan shi kiran sa munakasa an gane ko amma waccan kuwa mukhalafa wannan babu laifi ba ba ba ba ba ba ta cikin wannan babi wa bil hadisi aidan a cikin wannan hadisi har ila yau iqraru aliyyin sai na yayi iqrari bi anna li muawiyata qarabatan cewa sai na ma'auya yana da karaba an gane ko yawwa akwai akwai akwai a wato makusa domin ya ce karabatu la ka karabati kusancin sa bai kai ni kusanci ga manzon Allah ba ma'ana shi akwai kusancin ga ko ko ba haka ba yawwa ku gane duk lokacin da kace ai wani ya fi wani tsayi ko kace zaidu ya fi amru tsayi da Allah yanzu amru ina da tsayi ko bai da shi domin da ba shi da shi da ba ba buga misalin ba ko ba haka bane ba yawa shine abin da malaman suke cewa ko alam tara anna sayfa yanqusu qadrahu idza qila inna sayfa ambani al asa ita ai ai in wato in kana maka wulakanta takobi ana ji sai ka ce kai ai wannan takobin ya fi sandantar kaifi lala wannan yabo kai ai zagin mu zagin takobi kai me ya da takobi da sanda sanda kafi ne da shi kace wai sandan nan ya ai wai wai takobin nan ya fi sandantar kaifi ai ka wulakanta takobi saboda ka ashe ashe da kace wani ya fi wani tsayi ashe wannan yana da wani darafi na tsayin shi ma da kace kusancin sa bai kai kusanci na ga manzon Allah ba wannan sai yana tabbatar da sayyidina Muawiya ina da kusanci da manzon Allah ayan gane ko yawa sannan kuma ya faɗi a wato a bangaren kusanci da kuma ilimi da kuma sabiqa walakinahu duna aliyyin bi mafazatik sai dai bai kai sai zalu ba ai tsakanin su ma wato kamar sama da ƙasa ne ai mun karanta ba ko shehu yusuf labani ya faɗi wannan magana tsayin abun ya wuce lissafi wala yashku fi hadha muslimin musulmi ba zai sabani akan wannan bane kauli ta domin Allah ce la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullum wa'ada Allahu husna Allah ne fara da kansa cewa wayanda suka musulunta suka yaki suka cire dukiyoyinsu a farkon musulunci sun fi daraja fiye da wayanda sai daga baya suka musulunta suka yaki suka cire dukiyoyinsu sai amma Allah sai rufe magana da cewa kullum wa adallawul husna dukkan su Allah ya musu alƙawarin aljanna sadaka da wayancan na farkon da wayannan na karshen duk yan aljanna ne kai kuma da ka zuwa nuna mani ba sai abin da hali ko ba tabbas ayan gane ko yawwa to kaga yayi lalacewa ta kai ta kai karshe mutum kuma a wannan zamanin wai kuma ya zama shi ne alƙali eh a shi ne kai ne alƙali wane ya yi daidai wane bai daidai ba to kai awa tukunna ha har da zaka ce wai kai ne zaka yi alƙalanci kan sahabban annabin da Allah ya yarda da su ai an gane ko to matsala sai babban Allah kamar magani to a wa yashhadu zalika ma bi sayyi abin da gaskiya mukhairin sun ma sun shaida kan wannan hadisi na 3673 2540 annabi ce la tasubbu ashabi kan ku saki harshe ga sahabbai na falau anna adakum an baka misal uhudin zahaban da ce ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen uhud na dinari ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu ba zai kai mu da rabin ɗayan sahabbai ba ko kuma rabin mu da nabi wal hadisu wannan hadisi muwajjahun ila khalid an fuskantar da hadisin zuwa Khalid dan Walid Allah ya kare da gare shi la'annahu takallama fi haqqi Abdurrahman bin Auf domin yin magana ne a haƙƙin Abdurrahman dan Auf kusan me ce masa innakum tastadiluna alaina li ayyamin sabaqtumuna biha yace kuna yi mana wani girman kai ko wani gani gani kawai dan kun riga mu shiga musulunci ya san ina shiga musulunci nan girman sa ya kai ba an gane ko riga shiga musulunci ga so da annabi nan yana yana cikin abu abu mai girma so haka da ya gaya masa wannan magana wa huwa aqdamu minhu islaman shi ko Abdurrahman dan dan Aufin shine mafi dadewa a musulunci kafin sa wa asbaqu ya riga shi ma musulunta to sai ce walau kana li muawiyati aibun da sayyidina muawiya yana da wani aibu aw hadashun min qibali aqidati fil islami ko a ce akwai wani a susa ko ko ko wato wani dan mummunan abu a cikin musulunci la zakara hal imamu ali ibn abi talib da a wannan gurin sai sayyidina ali ibn abi talib sai ya fada an gane ku yanzu ka duba wannan shedanin wanda Allah ya mana maganin sa yanzu yana ta gargami an gane ku yanzu ma shine ba in ba amanta ba nan wani lokaci ina karatu kamar zan kuka a nan wajen wai kita wai sayyidina muawiya wai ba dan halak bane ba ma dan babansa bane ba ma kaza ba kaza to inda wa'annan ya musu sayyidina alisani yanzu a da aka zo nan wajen mahallin mahajaci ana ana ana kafa hujja kan wanda ya cancanta ya zama halifa to yaya bai faɗi wannan magana ba sai kai ɗan ƙarshen zamani wanda ba gama da iyayenka lafiya ba ba gama da ƴan uwanka lafiya ba ba gama da kowa lafiya ba sannan kai zaka gano wannan kuma sai na bai gano ba wato kama fi sai na alin ilimi kenan wannan sai dinki kenan Allah ka ba magani amin to Allah ka sauke amin to saboda haka idan muke ne لأنه موضوع محاجاته مباركة دمون وانا محلين نكما هجة دين صيري فهذا الحديث وحده وانا حديث الشيكة يكفي للأرش مخطر أو الناس رافضة يا يا إساء وجن جيبت أبن رافضة سكت إذكرا وتبعهم المنتسي ولن تموري يبيسو في حق معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أتكلم حق سيدنا معاوية الله يقاري دقريش وإذا تأمل المنصف بدقته إذا من آدلتي يلا أكري da tunaninsa inda mai hankali ne shi ba mahaukaci ba yudriku zai gane anna fi tarfatayil waqi'ataini cewa a gefen gefe biyu na wannan waƙoyi guda biyu da aka yi a jamal wasu fin min sahabatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-mashhud lahum bil janna wa ridwan duk akwai sabon manzon Allah yanzu a can wancan ayat ta tabbatar mana kullum wa azallahu rusuna ko duk yan aljanna ne su to kuma a cikin wannan abin da ya faru a jamal nan bangaren sayyidina ali akwai sabon manzon Allah nan bangaren sayyidina wato talha da zubair akwai sabon manzon Allah su kansu masabban ne kuma matsayin sai na matsayin su illa kawai su ba sa cikin wala fa rashidu an gane ko amma duk abin da sai na ya taka na matsayi Allah ya ba wa wa'annan bayan Allah Dalha da Zubair ina fatan gani to in ka dawo bangaren Sufyan nan ga sai na Ali da sauran sahabbai nan ga sai na Muawiya da sauran sahabbai kuma tun ya ce wa kullum wa adallahu husna da Allah an kai mai hankali ne in kai mai hankali ne ka shiga wannan magana to fil ayati wal ahadith mutawatira a cikin ayoyi da hadisi wanda suke mutawatirai wa kulluhum qatalu alal yaqini dukkan sun yaki ne bisa yaqinin bi annahum al fi'atul musiba cewa su ne jama'ar da suka dace wa bidduha kishiyar su kuma mukhda suka kuskure ina fatan gani fa qadara wa ibnu asakir fi tarikh dimashq ibnu asakir ya rawaito bi sanadi ila ja'far ila ja'far sadiq da isnadin sa zuwa ga ja'far sadiq ana bi kala zukira inda aliyun yawm safin a gaban sai na alaka ambaci ranar sufin aw yawmal jamal ko ranar jamal fa zakarnal kufra sai shi ne ruwaya ana jigo sai ce sai muka ambaci duk wanda ya saba da sayyidina ali ya kafarta qala sai sayyidina ali ce la taqulu zalika kar ku faɗa ka za'amu anna bagaina alaihim su sirriya mu muka zalunce su waza amna annahum bagau alaina mu kuma muka ne su suka zalunce mu fa qatalnahum ala zalika sai muka yake su a bisa haka wannan isnadi ne wanda ke tabbatacce wa qad marra kuma ya wuce fil mas'alati al-ashira a mas'ala ta goma min hadha al-basi qawl ali bin abi talib lamma sulan qatala sufin yawm sufin la yana fahimta aka tambaye shi game da wayanda aka kashe a sufin me zaka ce a kansu fa qala sai sayyidina ali ya ce qatlana wa qatlahum fil jannati wayanda aka kashe mana da wanda aka kashe musu duk yan aljanna ne da Allah ba sai ka mutu kai kuma dan dan dan dan eh atu eh sai ka sai ka gora shi dai ka sai na alja gora kullun kana magana imami imami to inda daga sai kake in dai ka yarda imami ne shi to yau ga abin da yake wa qawlu ammar ibn yasir da fadan ammar dan yasir a cikin masala ta 14 yace nabiyuna wa nabiyuhum wahidun da annabun da annabun mu annabun su ɗaya ne wa qiblatuna wa qiblatuhum wahida alqiblan mu alqibla su ɗaya ce sai ce walakinnahum qaumun maftununa su mutane ne waɗanda ke ababan jarraba fitanannu jaru anil haqqi wanda suka bauɗe gaba da gaskiya fa haqqa alaina an nuqatilahum ta yarju ilayhi sadaka ya cancanta sai mun yaƙe su sai sun da'i zuwa gaskiya da Allah nan akwai lafazin kafirci wa hadha alladhi ja'ala aliyun wannan ne yasa sayyidina aliyu wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi yukhaffifuna alwada'ata suke sauƙaƙa wato taku fi tilka fitina a cikin wannan fitina bi sababil ukhuwa saboda sababun yan uwantaka fakadar wani hakim fi musular hakim ya rawaito hadisi na dubu biyu da shida da sittin da bai haƙi a cikin aitikad da isnadi ingantacce zuwa ga abi umama talbahili Allah ya da shi yake cewa shahidu sifil na ji yakin sifil inda abu umama fakanu su sahabbai sun kasance la yajhizuna ala jarihim ba sa yin sara wato mai kauɗi irin wanda suke wa kafirai dan sara ne kawai dan jima ciwo kawai an gane ko yawwa amma ba an kafiri ne fadribu fawqa la dai wadribu minhum kull banan ba ka ke yi ba na ba an gane ko yawwa ba a yin tafsiri ba a tajhizi yawwa sannan wala yaqtuluna muwalliya in sun ga mutun ya gudu kyale ta ke yi amma idan yayin kafire ne bin sa ake a guje an gane ko sannan wala yasulbuna qatilan in an kashe mutum ba a yi mata tube me ma'anar tube shine su kafiran da idan za su zo yaki sukan sa gwalagwalai da kayan yaki da kayan ado to annabi sai ce man qatala qatilan falahu salabuhu duk wanda ya kashe abin kashewa to wannan kayan gwalagwalan nasa ne wannan ne ma yasa lokacin da aka zo yakin badar aka kashe Abu Jahil to mu Abu dan Afra da shi da wannan dan wannan nasa Mu'abu sai suka kashe Abu Jahil sai ya zamanto akwai sabani wannan yace ni na kashe wannan yace ni na kashe an gane saboda ga kayan gwalagwale a cikin sa dauka sai suka tafi gurin manzo Allah sai wannan ya ya rasulullahi ni ne kashe wanda ta ani ne kashe sai ta kun kun goge jini a jikin takobin naku suka ce ba mu goge ba sai ta kawo na gani ana kawo annabi ya kalla ya kalla ya kalla na wannan ya kalla na wannan sai ce kila kuma qatalu duk kubin ne ko kashe amma wannan salmun abawa ne sai ɗayan ya to yana murna annabi ya yi hukunci ya tabbatar yayi amma kuma ya ce ga yadda za yi yau inda kai ne yau aka ce ga wani jagora ya ce an yadda kai amma ba za a baka wannan ba abawa ne sai abin da haligo to bari ku ji to shi annabi ai masa wannan abin shi annabi in yi wannan hukuncin dole ka fito kana munna kana jin daɗi har zuciyarka kana yin bakin ciki ka zama kafiri eh shine falawar bika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qabaita wa yusallimu taslima mi kauya kai ake ga manzon Allah kai sai kawai to wannan shine abin da ya faru to kaga wannan salaf su kafirai ana musu amma mu an an zo ya kira tsakanin abin da ya faru irin wannan ba a yi to wannan hadisi qala al-hakim hadha hadithun sahihul isnadi wa wafaqahu az-zahabi to da yake mun dan makara bari mun dan ƙara kaɗan eh akwai wata magana nan da Allah sau da ina son sati mai zuwa Allah ya kai mu za mu jero sahabban da aka yi siffin da su ɓangaren sayyidina aliyu sannan mu jero sahabban da aka yi da su a ɓangaren sayyidina ma'auya sannan mu jero sahabban da suka ce mu ba za mu shiga baki daya kuma dukkan sun kai wajen guda talatin talatin da wani abu za mu faɗi su insha Allah sati mai zuwa to amma kafin nan bari mu dan ƙarasa ƴan fakara guda biyu qalabun al-arabi babban malamin nazarin arabiya fara a cikin kabas juzi na biyu shafi na ɗari guda bakwai ya ce ƙala na abu ali al-hadarmi jama'a mu ji wani abu da kyau ilimi fa ba a yin sa cikin risacin an gane ku yawwa na sha buga muku misalin nan da ɗalibi da ya je makaranta ya je school of nurse ya je ya tafi jami'a ya yi karatu ya yi digirin nan nasa mai daɗewa a san su dankansu kafin mutum a sallame shi sai ya zo shekara goma ba shekara bakwai biyar wannan ya fito da wuri ko ba gani ba ba irin naku bane za a yi abin na a dawo da wanda yi wannan ya shiga lab aka ja kai bayan an yi theory aka baka practical an gane da kuma kai da ka dinga zuwa kana siyo magazin da littafai a jami'a a kasuwa kana tarsatar kana ta gani an gane ko da Allah idan ka kawo ɗanka kai shi ka san mutanen guda biyu ka san wannan shibirarsu ka san wannan ya yi shibira ya je jami'a ya karatu kaga wannan kuma ya je ya siyo littafai tili ya karanta sai ga ɗanka za a ba operation ana ji ko daga kawo ɗan naka za a ba operation shi wannan da yake ya je jami'a ya kashe kuɗi da yawa ya wahala ya fi takarda ya je an yi abu da shi ya je an yi tafiya da shi sai ɗibga kuɗi a operation nan sai an biya miliyan guda ana ji shi kuma wannan da ke shi bai wahala ba dama makaranta kasuwa idan kasuwa yana so yin tafi sai ta yi dubu goma ta isa dala wanne fara ne wanne za ka ba kuma ga inda alhafi jama'a eh ganganci ne yanzu kana ba shi da ya mutu shi ke zama ga da wuce kai ne ka taimaka a kashe maɗa a yan gane ko to haka fa jama'a abin yake duk ilimin duniya da ka sani sai an gaya ma ga wani da iko yadda ni ga yadda aka yi amma kawai ka ce a ai jiya da dare ne ba shi to kai kai ne wa da kai ba fa kai jiya da dare kai ba shi wannan shashanci ne jama'a a tashi ai karatu a koma wajen masu shi ayi amma magana cewa kayi ko kuma ka ce ai karewa nake ko kuma ai korewa nake yi to ai sai akwai abu za ka kore ko ba haka bane ba yawwa ba ka kirkira a sannan ka ce za ka masa hukunci ba irin yadda aka yi da ibnu jawzi ibnu jawzi ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci ko ɗari biyar da da nawa irin su casa'in da wajen bakwai to wannan bawan Allah abul faraj abdurrahman ibn jawzi wata rana ya shiga a cikin wata ramadan sai shiga baitul maqdis sai ga wani mutum yana jan karatu wai addu'a yake ya hubu habu ya hubu habu sai ce Allah ga malam wannan ina ka san wannan karatun naka ashe shi ma dan sai littafi ne a kasuwa yana duduba sai ce ai kai baka san sai masa ma ya jahil ibn dozin ke gaya ba yace ya kai jahili kai baka san huba habu ba ai shine wannan tawassuli yake da shi wannan huba habu domin shine kurar da cinye sayyidina annabi yusuf kun gane karatun kun gane akan karatun abinda babu baka kore shi ita ai wannan shine kurar cinye an- annabi yusufa sai ce ha baban Allah ai annabi yusufa yana dan kalo ba wata kurar cinye shi ko ba haka bane ba ba sai an cinye ba za a nemi kurar sa a samu sunanta sai ta yi ba kurar cinye shi sai ce to shikenan naji to kurar da ba ta cinye annabi yusufa bace ba sai ta ai duk kurar duniya ba cinye annabi yusufa to to haka haka haka shedani yaji kawai sai zo da kirkira abu ya faɗa abin da ya ga dama na son zuciya to to bara mu ji wannan malamin gashi ibn arabi dan mu gane da ilimi daga wajen ana samu shi daga wajen malamai sai ce qala lana abu ali al-habrami abu ali al-habrami ya gaya mana shi ma yace qala lana al-azdi azdi ya gaya mana shi ma yace qala lana al-qadi al-qadi ya gaya mana yace idza kanat al-hikmatu min allahi fi ma waqa'a min al-harbi bayna sahaba sai ce inna ma kanat hikmatu kadai dai hikima ta kasance daga Allah a cikin abin da ya auku na daga yaki tsakanin sahabbai wato tu'allimu nasa minhum kayfiyata qital muslimin dan a koyawa mutane ya za a yi idan yaki ya haɗu tsakanin musulmai tunda wancan tsakanin kafirai an san shi duk kowa ya san yadda tsari yake amma tsakanin yan uwa musulmai fa wani abu ya haɗa za a gwabza to ya za a yi wannan yaki da Allah yi zaffafa ala jarihim kar a yi musu miki mai zafi ma'ana ya zamanto kamar eh, kawai wato eh, sama sama dama ya zamanto kawai kamar tsoratarwa ne ka fito takobinka ya fito takobinsa yauwa da ka fi dan kai sara ya dan ji dan ji ciwo ya dan ji to zai zai iya juyawa to ka kyale shi ya juya kaka bi shi wala yutba'u mudbirihim wanda ya bada baya ka bi shi wala yusbanu sa'uhum kar a riba ce mace kunsu domin musulmai ne kaga kaga kaga wato lalacewar asalin izala ba izala yanzu ba izala yanzu alhamdulillah ba ba musu wannan ba ba musu adalci wannan fada amma asalin izala a sarkuta haka suka dinga yi. suka dinga kama mata na tijjanawa bayan sun har da kisa har da kora daga barin barin garuruwa da sauransu to kaga wannan babban kuskure ne ah, amma dai alhamdulillah yau da gobe an warware sannan kuma izalar yau ta boko haram an fahimta ita kuma abin take kenan ko da kira mu wannan ita ai ba amma yadda ma da musuluncin ta ba tukunna ina fatan gani domin dai su aikin sakamai da Allah bada ya qatuluna ahlal islam suna yaƙan musulmai aikin su kenan amma ya turkuna ubadul asnam sai a kyara masu bautar gumaka ba ruwan su da su ana jigo yace wala tugunahu amwalahum ba kuma za a yi ganima dukiyoyin wayannan musulman ba duk magana ibn arabi ke yanzu da yake rawaito da gudun malamansa fa in kira idan an ce fa habka anna usman radiyallahu anhu qad rabiya bil qatl to me yasa sai na usmanu bi wato iyadda da kisa fal hadithatu lam tanzil bihi wahdahu ai ita wannan hadisa ba ta sauka wajen sa shi kadai ba wal musibatu ita wannan musiba lam ta husu ba ta gebance shi ba bal kana fasadu alamin musulmiya ai wannan yakin ai barnar gaba ɗayan musulmi aka yi wa fa kaifa sa'adatu sahaba ala hadha al-garabi me yasa sabon manzon Allah in kai tambaya ba in ka ce me yasa sabon manzon Allah ba su taimake shi akan wannan bukatar ba walam taqum bima kana yata'ayyanu alaiha me yasa sabai ba su tsaya da abin da ya zama wajibi kansu ba fil mudafa'ati min al mubtari a cikin wato a- a a hana wayannan yan aika aika da sayyidina Usman su yi masa to fal jawabu ga amsa anna naqulu sai mu ce ad-da'ifatul mu'tila ita wannan jama'a masu barra'in na ma ja'at lumshahata Usman ai yan haya kilas ne kawai shi haya kilas an ce ba kudi suke nema ko rai kawai suke bukata to wayannan kawai ran sai da na Usman suka zo nema la shay asiwahu ba wani abu ba Fa- kuma da ma kama manta ba mun karanta tun a shafa ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa sayyidina Usman asa an yul- yulbisaka Allahu qamisan ko Allah zai sanya ma wata tufafi wanda za su so wai sai an cire wannan tufafin ko ya zai kaka yadda ka cire shi sa bai yadda ya cire daga halifancin da yake kai saboda annabi ya gaya masa ai haka kuma ya gaya masa cewa za a yi masa shahada jinin sa zai diga a daidai faɗin Allah fasa ya kafi ka humullah a cikin bakara kuma haka akai domin mutum wani kullum sai ya sauka alqur'ani an ce kullum sai ya sauke alqur'ani sau biyu an gane ko ya sauke shi nazara ina karantawa kullum sannan kuma ya sauke shi a cikin shafa'i da wuce Eh, in ya zo a raka farko in ya fara tun daga fatiha bakara har sai ya zo inna masabilu izu 20 kenan sannan ya tafi a raka ta biyu kuma ya karanta daga inna masabilu zuwa wala tajadilu an gane ko sannan ya zo wutiri sai ya karanta daga wala tajadilu zuwa nafi ala samu kullum muna yin yawa na kul qul huwallahu da barki da nasan eh ba wannan gashi qur'ani ne gaba ɗaya ke soke shi a cikin shabai da tafi to sai ka an ce yana karatun qur'anin na wannan nazaran din abin ya faru kuma wata karama da shehu imamu suyudi ya kawo a cikin littafin sa imamu nawawi ma ya kawo a cikin tabaqatul awliya cewa sayyidina usmanu yana zaune na karatun qur'anin a wannan daren da za a masa wannan shahada ita kawai sai daga a tagar nan tagar sai kusa da shi ita sai daga manzo Allah ya bullo gare ni ya bayyana gare ni sai ce usmanu sai ga manzo Allah ita kana so ka sha ruwa ne anan ko za ka sha ruwa a gurin mu haka manzo Allah ya ga masa sai ta ya rasulullahi wa zai zaɓi wani guri na zaɓin sharuwa a gurin sai su ne maka bishara yau tare za mu sharuwa kafin a sharuwa kuwa yi masa wannan sharar so da ka manzo Allah zama ya gaya maza ya wannan abu so da ka ba wani zancen da da baya an gane to fastaslama umaru al-amra lillahi sai na hor sai mi kauya ga ubangiji wa qala lis sahabati ya gaya wa sahabbai la yusallu sayfu fil islam bi sababi abadan sai na sumani sai ita da sahabbai irin sai na umar ai sai na aliyu an gane ko da sauran wayanda suka bayan suke bayan sa yace kar a yadda a zara takobi saboda ni ni kadai inda sai na usman wala ya taqatalu nasu mutane kafi yaki fitura ko dima'un fiha yati a ce za zama da rayuwar su jinanan su a cikin rayuwata saboda rayuwata kawai fazalika alladhi awqafa sahaba wannan shine abin da ya tsaye da sahabban manzon Allah ba su ba la'annahum domin su sahabban manzon Allah ma kanu yasiluna ila himayati usmana illa ba'da an yuqtala min al-dayfatayn ba zai yusu da kare sai na ba sai an yi wato kashe kashe tsakanin su saboda su ƴan tan ƴan jama'ar da suka su ƴan ta'addar an gane ko suna da yawa sun cika garin Madina kuma sun cika masallacin manzon Allah sarakan an ce za a yaƙi don a tsaya tsamo sai na usmanu to yana nuna cewa sai an yi kashe kashe sai duniya zuba shi kuma sai na usmanu ya hana wannan kuma shi ne jagora sai na ibn arabi ke cewa wa rubbama qutila al-hasan wal husayn tayyuma a wannan a ce za a yi sai na hasan da sai na husayn shahada tunda duk su a ciki kuma dama su bayan ma manyan sun koma gida ai su ƴaƴan ne suka zo suna ta wannan aikin abdullahi dan zubair ya zo sai na hasan ya zo sai na husayn ya zo abdullahi dan umar ya zo manyan ƴaƴan sahabban manzon Allah su suka ta zuwa dan kare shi na Usmanu fakariya Usmanu an yakuna futiha hadal babu bi sababi yanzu tsoron kar a bude wannan kofa saboda shi wa fadal hala wal ummata bi nafsi sai ifan san rayuwarsa ga wato dan a tsare al'umma da halin da ake ciki hatta ta kuna sahifatuhum mubyadda min dami adam har takaddarsa ta zawanto fara babu jinin ko daya daga cikin halitta ran alkiyama to jama'a ku duba ba yau jagororinmu ne kuma ake kashe mu ake kashe musulmai kuma abin take ci wai ta jagora wai shi ma musulmi ne to kuma ne ake yi kenan ya kamata wannan ko ba kishi kisa ko wallahi tallahi wato jama'a ku nemo malamai wallahi a sasa cikin siyasa Allah kowa ya sani ana ji ko a lokacin da aka yi wani mulki a nan Kano ma ba an tafi wani wuri ba da wani wanda yake da sifa ta malamai ya shiga jagoranci a wannan garin namu na Kano ai nan samu dan canjin wasu al'amura kowa ya san an samu wannan canjin to ashe me zai sa ba za a gwada irin wannan ba domin inna ma yakhsha Allah min ibadihi haka Allah ya ce tsoron Allah kana neman sa a wannan gurin zaka to wanda bai san Allah ya bai tsoron sa ai ba zai yi ba to haka lalle jama'a a zage dan sai lalle da gaske a nemi jagorori masana Allah wanda za su zama su ne za su tsaya ga al'umma sun san Allah zai tambaye su ba wanda kawai suke gani yanzu wallahi za ku sha mamakin yadda yanzu kwanan nan wani wani babban ke gaya mu yace a Abuja nan ana ba su wata fatawa cewa babu wata lahira da abin da za a yi a nan duniya kawai za a yi ba wata zancen lahira wallahi wani mu da babban mutum ne a wannan ke gaya mu yace a Abuja fatawar da ake ba su kenan yanzu ɗazu ɗazun nan wani kiran daga Ghana yake gaya min babarsa an gaya mata an ce wani sabon karatu ya zo wai an ce wai alamtar kai ba a karanta a cikin sallah duk ko da gida ba wannan bai bada man ya ishirin ku fa sai ya rakhti lafan kafira wanda bai ra cikin ko zai ga sabani ne yau gaske wai ba a karanta alamtar kai ba na ce masa da bai shi eh ya faɗa a ina ya samu wannan karatun nasa na ce amma ka kyale shi makan ma ya gaya ma na ce ka gaya babar taka idan za ta yi rakatai da fijiri ta karanta alam na shara a raka a farko a raka ta biyu alamtar kai ba ba abin da zai same ta na tashin hankali a wannan ranar baki daya wannan wata fatawa ce wato babban malamin nan ya sunansa eh imam al-ghazali ware kuwa ibada fatawa ibada fatawa saboda haka fatawa ce muhimmiya kuma ana yi kuma ana samun nasara kwarai da gaske saboda ka shashanci ne alam tara kaifa daga cikin ayoyi a cikin alqur'ani surori ma cikin alqur'ani masu girma in ka tsara alam tara kaifa qur'anin ka bai cika ba to daga abin mamaki ka rasa ma sai ina aka samu wannan karatun kuma to haka zaka ta haka zaka cikin abubuwa kala kala Allah ka mana magani amin saboda haka sai wannan yace yayi haka saboda kar takaddarsa ta zamanto ta zama ta yi baki daga jinin mutum daya ana ji ko sai imamu ibnu arabi al-maliki sai ce fahazari ka kiyayi kanka an taswar da sofuku takaddunku su baki min mukhalafat hadha li'tiqadi daga saba wannan i'tiqadi Allah ya kaddamnahu wanda muka gabatar da shi wal kalamu bainahum bi ghairi sidad da zance tsakanin sahabbai ba tare da katari ba Allah ka kiyaye to za mu tsaya nan insha Allah a sati mai zuwa insha Allah za mu jero insha Allah amin amin a sati mai zuwa Allah da za mu jero sunayen kar a bari karatun sati mai zuwa ya zama ya yi bauchi eh za mu jero sunayen sahabbai dan kaji idan wani can ya sa ya zuga ka kana zagin sahabbai yan sufin ko mutanen sayyidina ma'auya ka ji irin sahabban da kake zagi Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu mm na'am eh gobe akwai karatun fikir maliki ba insha Allah dama an yi na farko insha Allah gobe za a yi